نعم نعم مم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mune wa Allah mabuwaye godiya wanda ya ba mu iko ya ba mu dama muka da wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma yadda aka saba mune wa Allah godiya sannan jama'ar musulmi a rika dagewa da aikata ayyuka na alkhairi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa kyau to annabi da bi harari ma kyauta harari wani yin ruwan kamar nan da ke annabi ma mutu kyauta amma duk da haka yin ramadani ya zo annabi sai ya kara saboda haka ba zama wasu ce maka dan uwan mu zama ba zo tun kai da tausayin dan uwan mu kaga abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya samu aiko da baki ya baiwa mai azumi ya da azumi za a bashi in ka baiwa mutum biyu lana azumi in ka bai goma lana azumi goma yanzu kana da ma'ana ke wata nan wani ba zai iya zan goma ba in ka zai goma kan kasar wanda ba da shi dai dai dai da wasu nan kan zuwa ba ka hada mu goma ba to ko da biyu ɗari ka tsaya in sha Allah in ka rinka miƙa waɗannan ƙwaya biyu ko ƙwaya da ɗaya sai ga su dubu da baki kuma ka yi goma ba ne in ka daure a gidanka in za ka iya in akwai ko ka rinka yi a harayen kudu ko kuma cikin abin da kake dafa a gidanka a samu wata kwariya na kirki da ya abubuwa abinci a ciki wato ka dafa wanda ya ɗan zarce wanda za ka ci sai a rinka ɗan miƙa a kofar gida ko bayan allah wanda duk mun gina babu da shi gobe allah da ya gani wanda jiya bai zo ba ya samu labari to ai a nan ake tsere juna ba a farilla ba na fi da ake tsere juna ai farilla kan kowa ya san dole ne a kan musulmi tun da cikin biyu ka zaɓi ne ko ka yi ko a saka wuta ina kaga dole ne amma na fi ba jama'a ne da kokari kuma na fi ya kira yana da ranar a cikin ayyukan addini sai an lalaba cikin bari an samu waɗansu waɗanda ba su cika ba ba ma kamar ana kuruciya sallama ba lalle da cika ba mutum kuma ya kai shekara sha bakwai sha shida in mai saurin girma ne daga sha biyar aka fara magana don annabi ya hana da zuwa yaki da yara kanana amma ya tafi da mai shekara goma sha biyar to abin da ya sama ya shiga cikin shari'a abinda bai zo ba sai a ɗauka cikin nabilin da zai a cika ta maka sai addini ne zama cikakke to ina laifi wani iya kayi addinin ma ya cika amma irin abubuwan da muke yi gaba kuna ba mu za a muku linzami ba abin da muka dama faɗa muke gani lalle aka nema da gaskiyar ka ko ba gaskiya ba da wanda ya karya da wanda ya gaskata karya na bisa yi wanda bai bar ƙarya ba da wanda bai bar aiki da ƙarya ba ba su da abin to Allah ya mata malam irin wannan abubuwan da muke dan tattabawa ai da na jira za a dan tattare su a irin ibada na farilla da aka yi kaga an samu wani abin da mutum ya aikata da haka na jawo hankalin mu a ƙara ƙarfafawa wajen kiyaye karfi sannan da nama lafiya da juna sannan haka ya iya cewa ka tuno wani ya taɓa baka wasu gaji har amara wani ya taɓa irin su yakan takardawa ne ba zai yaji ba za a ga irin wani abu da mutum zai yi tsawo ka iya wuya to irin wannan aka zo a tun kai yanzu albakar madana nan na yaji wani kana yaji ba Allah ba ka na shi kai ma Allah ya yaji maka magana ya kare wata rana magi sallallahu alaihi wasallam ba labarin wani mutum a tajiri dan kasuwa ya mu'amalar kasuwa da mutane mu'amalar kasuwa ba ta yi kasan sai da bashi ana ta harkoki ana yin bashi a hannunsa duk lokaci idan ya tashi zai kira yaransa wato masu kula da kayayyakinsa ya ce ku ɗauko littafin mu na bashi duk duba ku karanta ku binci duk wanda ake ɗan ba zai iya biya ba a rubuta an yaje mata kuma a gaya mata an yaje ya daina jin kunyan makawai na wani harin harin bai jin yaji wani haka yi jin hanyar yana rasuwa sai ana ce mala ya kuɗi wannan bawa mai yaji wa mutane ya rasu yana yaji wa masu babu kuma wannan aikin alherin da yake Allah ce ni ne da mutancensa da wannan aikin don haka ma duk abin da ya yi wanda yake so na zalaiti ni ma na yi wani sai dawo kamar aka fi bai ne ko da kaf abin da ya Allah ce na na yi wata kamar yadda shi ma yake yaji wa wanda yake ba shi Allah ba da duba irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da za mu haɗu a cikin ramadan ba shi da magana ko na cin zarafi ko na cin mutunci ko na ƙazafi to ko wani dukiya din ba inda ali wani ga iya cewa yawan yi mai dukiya maka ya dubo ma kaɗan sassauta abin da ya kaɗan ramanta wani abu a ciki duka hanyoyi ne da ubangiji zai wa mutum gafara ya daga cikin nafila wadda ta fi farilla lada dama a cikin addinin nan farilla ne fi lada amma akwai wasu nafiloli zuwa sun mutu farilla a lada to ya jewa an in kana bin bashi yana ciki ka bar shi sai ya samu mutum da yanzu an tabbata babu farilla ne to ya bewa ba mustahabi ne in ka gana ma ka yabe in ma ka yabe wahala yana da ne ya biya ka tunda ba shi ne ba dole ya gane abin da yake dole tunda babu a jiya a samu in an tabbatar da babu dan ko daura mutum a musulunci bai halatta ba sai in ana tambayin tuhuma cewar ya koye harkar da ne don kai biya mutane da in ya gano zai fara sai a dan haya mutum amma in da za a tabbata da babu to aka rufe shi masu zarafi da alaƙa sai an biya shi ko da zai biya kudin wannan bashin ko sai an biya shi mai jira kai saboda Allah bai da wannan abu ba wannan ba na Allah bane amma yanzu da aga wani lokacin sai ka ga mutum ana bisa bashi wani an sama baya da yadda ya biya sai a hada shi da masu daka shi wanda ba a dokar kasar ma ba aikin ku bane idan ya gajar ido ba wani ga an shiga wata hanyar da bata kamata ba za a rinka ran kiyayewa kada mutane su shiga inda ba za su yi fita ba wannan sura mai albarka wanda muke karatu a ciki wacce aka saukarwa ma'aikin Allah ita sallallahu alaihi wasallam a lokacin a wato a maka ita ayyuka ba gaba ɗayan su da maka wajen zura ce ta annabawa suna zama da labarin annabawa ya zama doka annabi ne Allah ya ce wa kurnuhan ya rasu lallai ka ambata wa mutane labarin annabi ne irna da yayin da ya kira kiran nan da annabi nuhu yana addu'a ne ala qaumihi akan mutanansa da kawai shi ga abin da ke cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kibri diyara innaka in tazar yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara abun da ya ga Allah ce ba annabawa annabawa ba ku dalilin abin Allah mutum ya roƙi Allah Allah ya halaka duniya duk din ba annabawa wa da wani da wannan bakin ba ne mutum sai su annabi nuhu Allah ya ba shi annabta yana ɗan shekara hamsin ya yi wa'adi na shekara ɗari tara da hamsin a yi rani a yi damuna a shekara ɗaya sai da aka shekara ɗari tara da hamsin annabi nuhu na wa'adi yana gaya mutane kana bauta a kowa sai Allah shi ya fara yau Allah wa'azi a duniya da babu harka duniya duk musulmi ne sai aka bude kofa aka zo mu samun musulmi masu zaɓo sai annabawan farko suka dinga yawa waɗannan musulmin wa'azi kamar musulmi mai shafiya sai wata babu ta musulmi mai shafiya ba ce ba kyau musulmi zai je gidan mata a ce ba kyau musulmi ne wanda ya kuruciyar abun nan haka dan abun nan da ya gada wani lokacin ba ta fara abun nan shi ne shi kan mutum abun nan a abun nan to duka sai a masa nasiha sai Allah masa wannan abin to haka ake wa alina musulmi wa musulmi to ya ga kuma samun kafirai ko wasu mutane mutum biyar mutanen kirki wanda ganin yana suna wa mutane Allah da ibadan Allah sai suka rasu aka ji daɗin rasuwarsu da shi kenan sai ana so a ɗan rage gibin da aka samu na rashinsu a duniya a wancan lokaci lokacin da ba a hana yin mutum mutumi ba sura kenan a gina ta ko da taɓo ko a sassa ƙara ita ce lokacin ba hana ba sai aka saka ka tura waɗannan mutane saboda ana zanen ganin su bai rika tunawa mutane Allah da aka saka ka su akan haka kuma sai aka wuce gona da iri sai aka shiga motsa ta mutu ba Allah ba ta haka kuma an fata gani shi ne Allah ya ci annabi nuhu ya je wa'adi aka ba shi annabta ya yi wannan wa'adi ya yi wa'adi ya yi wa'adi ya yi wa'adi an jarraba mutanensa da abubuwa daban-daban amma idan ana yayi sai su kuma kama abu na ƙarshe an jarraba su da rashin haihuwa shekara arba'in ba haihuwa ba ko ɗaya a duniya ba a yau to ga ga lokacin Allah zai zama da bala'i ya halaka a duniya a wancan lokacin kenan ana ganin babu yara ƙanana ma waɗanda ba su ji ba ba su gaba illa ku manyan da aka wani ba ku yadda ba to ku ne za ku gane kuskuren annabi nuhu sai Allah ya gaya masa annabi nuhu ya yi mutanen gaba ba za su yi imani san ba za su yi imani ya ja to Allah in dai ba za su imani ba ai ba su amfani sai annabi nuhu ya roki Allah akan mutanensa sai Allah ya ce da min qablu daga gabani ma'ana a karatu a wannan surar mun fara da kisar annabi Ibrahim da ta annabi Nuhu amma Nuhu ya riga su zuwa annabi Nuhu ya riga su zuwa kusan kakana biyar ne tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim kakana biyar ne kakana biyar ne annabi nuhu sai ya kira ubangijinsa ya yi roƙo allah ya fata jamuna da sai muka amsa mata allah ya umarce shi da ya yi kwale-kwale annabi nuhu ya yi kwale-kwale ba a kan kwale-kwale ba ya yi shafi da fulanci kuma saboda kwale-kwale ne ya fi karfin irin da bishiyawar na dan kwakwale a yi a ya wuce haka to abinda dabbobin gida har dabbobin jeji da shanu da dawaki da rakuma ko da a lokacin doki ya ci namun daji don doki shi ya ci namun biyu damar da na farko iya cikin namun daji daga namun na annabi ismailu kuma yake zuwa farauta ya kawo da dawo da su gida ya horar da su suka dawo dabbobin gida ya roƙi Allah kan haka aka yi masa duk da an dawo da shi na jikin na gida ma idan ka dubi jikinsa a yi kama da rubutun daji ko min koshi za ka jikin sa an tsame ne alama ce da sufan ƙarfi ba yanzu ka duba sani ya mana jikin na gida ne in ya koshi ya koshi sai ga jikin da ya yi lambon haka amma bana duki a wannan lokacin za a ɗauki dukkan dukkan abin da za a ɗauka da dabbobi a cikin wannan jirgi annabi nuhu ya jirgi ya gama kafurai suka ringa masa girgiri qala in tadkaru min amrina nafsahu kama tadkaru in kun mana girgiri mu ma za mu girgiri ya da kuka mana girgiri har ma ake sun duba ya gama yana jiran Allah ka zo ka cika kwanan da ka shi gaba ɗan ta shi kenan sai Allah ya kawo wata cuta ta wasu kwanan rashi kamar yin kwanan jin kalwa masu kaikayi masu raɗaɗi kowa na aikar jikinsa sai ka abu ne ya lallabo abin yana mai gida da hankalinsa sai ya lallabo ya roƙi annabi nuhu ka taimaka mu annabi nuhu domin a taimaka maka amma kar amma da ne kamora zan taimaka ma kar wani ya yi yaya kayan da yana ne zo mu kar a ji ba ya ba za a ji ba a nan ruwa da suke yi su wajen jirgin nan ya ɗauko ɗan ɗinke ya ɗan akulo kashin haka a cikin ɗinke ka ga wannan ka je ka ji kashi ka sha ka sha mai jikinka yau an rajin yin mutum ne ba zama ne gari ya fada ma balle kuma ga damuwa a jikin tara mana ya dauki ɗan kashi a cikin jiki ya ne mutu ce ya ne jika shi ya sha sha da jikinsa kafin gari ya ma ya lafiya kalau to sai ya yi yin mutunta wani zai ce ya yi toka kwarai a ɗaya maganin nan na annabi nuhu ba ta mai annabi ba sai suka yi daga ɗaya lokacin suka sha suka sha jikin suka wanke jirgin suna ta da aka aka wanke ba ga abin da suka yana kan Allah shi na ba da alama ba a gaya masa rana ba babu dai amma an ba shi alama ran da ruwa zai fito a wuta ruwa ne zai fito a wuta wa fara tanu dura da ka aka tsoron nan ne bala'in ne sai ka yi ta kanka ka sa duk abin da ke so na iri a cikin jirgi wata rana wata mata na tura mata kuru kawai ne aka ji kawai ruwa ya kashe wuta ya yi tsalle ya fito daga ƙasa ai ruwa na kama fita da ƙasa sama ma ya kama zuba da ruwa aka yi ta maka ruwa aka yi ta maka ruwa aka yi ta maka ruwa to haka dai kuma Allah ya tattaro namun daji da dabbobin gida maza suna bin ta hannun damar annabi a cikin su mata ya suna bin ta gefen hagu na annabi yana daukawa yana sawa a jiki cikin da ya kawo da hannun dama namiji ke kama cikin da ya kawo a hannun hagu mace ke kama kuma Allah ya tsare bai kama nauyi da ya robe ba sai da ya kamo zaki zaki ya fara ina hausar sanar da aka rage annabi nuna ta mai allah ce ubangiji wannan mu bar wannan karmu daushe shi don saboda ga abin da muke gani zai yi shi duk sauran allah ja bai zama lafiya yana sa shi kawai allah ya halishi zazzabi a yi farkon zazzabi ke aka maka mana na aka buce shi za ki ya fada gigi tun da mai hakin sa har aka gama rodo ba an kalin bai dawo ba suna fama da kansu shi kenan idan ana gama yi kansu kowane dabban daji ya gudu ba duba to wannan shi ne abin da aka yi sama ta rinka sako da ruwa ƙasa na shi da ruwa sama na zubo da ko ba hauna ake ba zubowa kawai ake yawa ai ruwan da ake aunawa dama ruwa ne na rahama wanda ake kawo bani adamu don a ci abinci yake mata allakum wal an'amikum don a ji daɗi da mu da dabbobi to wannan a shi kenan ruwa ba kamu na ina ku cike duniya kun sani a ciki akwai wa'azi kan wa'azi hada ɗansa guda ɗaya kuma ɗansa ne da matarsa ɗaya ba za jirgin ba ba za ba Allah ya ce ya sa aya da abin mamaki a matar annabi nuhu da matar annabi lutu kana ta ta hada wa da min ibad da ta da hari wa kana ta hu Allah ce ha'inci suka yi sai suka yi ha'inci matar annabi lutu idan yayi baki wanda ba za a yi wadi da su ya koye su a gidansa akan in sun gama abin yi kuma an dan baki ido sai a dan nuna musu a buɗa musu gudu idan ka aka wuri yan luwa da su gudu idan na hura wuta da dare ba lokacin girki ba akwai baki a gidanmu idan da rana sun hangi hayaki a gidanmu bai yanke ba akwai baki a gidanmu da rana ya kawo wuta ba ba na ganta ba to hayaki ba ne yawa ba na ganin da ba sai da kiki ka bawo da aiki ta samu abubuwa masu aiki da haɗin ta ba na da rahoton ta kama ba sai aiki cikin gida sai ba sai ka wurin garin su zo su ƙasa ruwa ɗin da wannan bakin da annabi ya ga suka dinga yi har ƙarshe ma ranar da Allah ya hallaka garin mala'iku guda goma sha uku ta arzu jibril suka zo a suffan samari yadda kowa ma na gani ba zai alabi kowa ba na gani dan na tsutan gani harshen sun yi murna wajen hukun wuri hura hura yale suke ta murna yau an samu an samu wallake ana ta murna to wannan idan ma ta yi murna da wannan cewa an yi wannan sama a ranar allah halaka garin kuma da zai halaka ya hada da ita haka masu nuhu ɗayar allah ya halaka da ita haka ɗayansa ɗayan wannan ƙur'ani tabbata ونادي ولمه وكان في ماجد يا بني كمال ولا تكن مع الكبر قال يجي بي دبا يجي دانا ka zo ka hawo shi ban yadda ba ka hawi la ta bada ya zo ne mun ma ce zan hawo zan hawo dube wani dube da hawo yace wata a a qala la azima al yawma laula illa marad yace yau kam azaba shi Allah ya ko ba inda za a gudu a yau Allah a yau sai dai a wurin Allah sai wa wanda Allah ya warka sai ya ce kai shi bai jaba shi ma rakun ruwa ne ma doron nasin ba ne ga mana ya wani murmuru ya turuku ya zo ya danne da halaka shi amma na da mahaifinsa ruwan tsufa da ya kare ya kashe halitta su tun mutane da dabbobi an mace mur amma annabi nuhu bai mance magana ɗansa ba wa na zo rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta akmal al-ajr haka yace ga Allah yana rarrashin Allah ya Allah ala yana daga cikin iyalina don an ce masa wa halaka zan tsere da kai da iyalanka shine yanzu yake tuni inna ibni min ahli Allah ɗana ina cikin ahalina kai kuma ka ce za ka tsayar da ni da ahalina wai da wa da kan haku Allah a kowane da kancan Allah na ce bai yadda ba ina wani yadda min ahalika ba a daga cikin ahalinka don ahali na ɗa'a ne ake magana ba ahali ya jini ba akwai ahali ɗa'a wanda hanya ɗaya in guda ya zama rike da mutum ko sana'a ya zama dan uwanka a wannan abun dan uwa na jini daban dan uwa na sana'a daban to ahalinka na addini ana da su za mu tsira ba wannan innahu amalun ghayru salim shine kirar wurin ta tafi amma a haɓu da innahu amila ghayru salim don yayi mugun aiki yana muku da baya ciki amma a murga kace innahu amalun ghayru salim tambayar ma ba ba daidai bane ka tambaye ni kuma yanzu ba za su gani duk da nazara mu ai na ce karka tambaye ni karka mun magana kan azali ai na ga maka shi kenan ne ya ne nuhu wai zaki kun eh ya tuba saboda wurin mai yiwa ya tuba ya ruwa ya zo ya lalata duniya ya rusa komai kuma daga baya Allah ya ce wakil ya rabu da ma'aiki wa ya zama wakali wa jirar mawu wa kubirar lamu wa tawar al-judi judi wani dutse ne a kasar iran a nan ruwa ya kurewa kwale-kwale Allah ya ce ta mata dina ta ruwa ya ta haka kuma wani ta sauko ta sanya kayanta haka aka janye na ta saboda daina zubowa da ruwan ƙasa ya ƙare na zama aka faka ashe na wajen shi kenan kuma sai da mana annabi nuhu alaihi salam jirgi ya zauna akan dutse ruwa ya korewa a wannan kwalkwalan ruwa na ta zama ya kore masa a wannan dutsen a lokacin akwai maza arba'in mata arba'in wanda suka ba da gaskiya da annabi nuhu gaba da ya suka rabu kuma idan suka rabu a kan wannan jirgin suka rabu ya zama sauran yayansa guda uku da matan shi ne ake wajen na zuriya ta hukun mulbaki kaga aka karanta ce an fiye da shi da shi da muminai a kuma anan ta ce wajen na zuriya ta hukun mulbaki mun za a yayansa kaɗai suka saura shi ne masu tafsiri suka ce ai duk da suwa suka yi mutanen bayan ruwa na duk suka rasu ne da masawarar nuhu kadai da ‘ya'yansa suka je zuwa kawo buka a duniya farkon dawowar duniya ke na suka ake yada duniya ga baki daya daga ‘ya'yan nuhu ake kaf duniya ibilin da arabtun layi a zo gidan inda a nan ya kawo bukansa ibilin da mana cinjo ya zo ya sallama ka ne bi kullum zai shi ƙanci sai ya zama babban da aka jama da baba kana kallo ka ga baba don za a biya tare magana an gama ko mutum aka ne magana nan kai gaskiya ne shi ba gaskiya ba ya sa wa annabi nufa gida a gaisa eh na zo in yi godiya godiya eh akan me kenan kaga duk wanda zai gode ma dai akwai wani abin da ba za a rasa ba ya ce iya akwai wani ya ce ai lokacin da kake wa'azi kawo allah idan ka je kai wa'azi mutane kamar sun yadda ni kuma zai na biyu da kudu ba sai na haramu haka muka dinga yi haka muka dinga yi ina jin tsoron kada wata rana kwaɗan mutanen nan su musulunta sai ga shi na ji da baki kana cewa rabbi la ta zar ala lamji da ke yi ne ziyara ka ce akan Allah ya bar gida kowa ya tarwa na fuka sai na ji dadi ah to idan sun mutu kafirai ainihin na daina aiki ba ruwa na da wanda waina da mun bukata na su mutu arna tun da kace Allah ya kace su arna ne suke magana a gari wanda wani nan jin dawo kuma duk ya kare shi ne na zo na yi godiya annabi nuhu ya ja wasu wannan shi ya za a idan ka nuna a cikin kisojin da ake cewa ran kiyama in an ce annabi nuhu ya roki Allah mana ai ya zabi kowa ya ga matsayin sa ai a ai ba zai daba saboda ya ce kai tukunna shi kan ai wa'azi aka za shi ba ce aka yi addu'a a mutu ba ya ji na jin tsoro don ma tun a duniya ya nemi gafara Allah sai ya gafarta amma ya ce na jin tsoro wannan kenan sai yake gawa annabi nuhu shi iblis ba ya ji wata sakamakon kano abu mai daɗi ya ce kuma na ji daɗi shi ne ne ko zan ma na siya guda uku idan ma nasiya mu nuhu ka rike nasiya nan ya ce to ya ce na farko karka yi kwaɗayi karka yi da kwaɗayi kaga baban ku adamu kwaɗayin da woma aljanna ya sa ya ci abinda Allah ce kare shi sai aka fi da shi a ciki kwaɗayin da woma shi ya sa ya ciki ba don ya samu ba don ya dawoma ya ce ni na masa karya na ce masa halattun duka alashin yadda kulki umarcin layabale kai adam kana zo na nuna maka bishiyar dawama a cikin aljanna da mulkin da bai karewa a cikin aljanna kana ko rumaran kai da baka shiga aljanna ba kake zo ka shiga balle wanda yana ciki ya rawa ina zo kana zo ya yana zo sai nuna wata wannan itaciya wanda Allah ce ka ci komai ban da ita shi kuma bai yi wannan ce in ka ci ba za ka fita aljanna ba ta ai wannan ce wanda Allah ya hana ne wa qala ma ana hafu wa rabbukum yace ai ba wani abu ne da Allah ya ce kar ku ci ba illa ta gura wala kai aw ta kuna min qalidina idan kan gura wala ku ne ko gudon wa hali malakai da kama a wani ga malikai ne akan zafara kuna kwaɗayin da goma ya za a nabi adam ya ci sai aka fi shi yanzu yanzu ta ga mata warba juru na ma da shi a rayuwa ya ban da kwaɗayi a nabi nuna shi kuna da wani ya ce ba da bayan wannan ina maka nasiha ban da girman kai ya ga ga mutum bilisu to girman kai ne na dige da annabi adam saboda na ga ta wanda mala'iku suka ɗebo suka kawo suka tara a wurin guda ina kallo Allah ya ba su umarni suka je suka ɗebo ruwa suka zo suka faba kaban kamar yadda magini ake faba ƙasa yake ina kallo da a gama kawar kasa aka kuma ta shi ne dinin lazibin ke min dinin lazibin an an kwaba kasa a bata ta kuma sosai ta yi danko ta yi karfi ya ce ina gani aka yaka da aka haka sai allah ya ya umarce shi da kalmar kun fayaku allah sai ka zama adamu sai zama adamu to ni ganin akan ido na aka yi komai ni ne babba ne kuma ce zo ya kai da ni ya wai ni babban gare shi sai na sha'a ni a wani na raba kwamulan gare karami ba aka aka yi ki yayi na ce a farko ma kowa ya koma asalinsa in ya koma ta kota odu ne in na koma wuta wuta haske ne da haske da duhu waye babba haske duhu Allah ne duhu ba ya zama haka ni ina gaba da adamu na ga abin da bai gani ba na ji abin da bai ji ba na yi aikin da bai yi ba na da kuma ni an yi da haske shi an yi tsalagar wani dinin ya ji rora mu da haka sai na yi girman kai sai na iya da an gaida na ba na ƙi ya ji shi da allah ji ne mun ya kore da aljanna kuma ba alƙawali ba zan kowa ba don haka na maka nasiya karka yadda da girman kai da dona da wannan shi nasiha na uku shi ne hasada hasada e banda hasada fa ya ce banda hasada ya ce gaga hasada ita ce ta sa ‘ya'yan annabi adamu da habila da ƙabila wadda alaihim na ba wani adama bil haƙi da ƙaraba ƙurbana ba su ƙurbila min adi ba wani ta ƙabbal min laka ƙara da aka tunan da ƙara inda ma ta ƙabbal lahu min almutakin ya ce tsantsar hasara ne kawai ta za ɗayan ya kashe ɗaya farkon kisa a duniya farkon mutu a duniya farkon samun guba iri daban-daban a duniya ya ce ban da wannan kawai ta zaɓe sa wani abin da ya ga annabi annabi nuhu kenan to Allah ya kiyaye to shine Allah subhanahu wata'ala ce lalle ya zo shi annabi nuhu kafin ibrahim ya zo da shi da lo ya kira mu fasa jabna da muka amsa masa fanajjaina muka tsira da shi wa alahu da iyalansa sai malai ya da aci ya ce allazi na fi zafi na fiji kenan ba su ba iyalansa da ke cikin jirginsa amma matan da take shiga da ɗansa ga gadin da ne min alkarbil azimi daga bakin ciki mai girma ai alangara ki nidewa a ruwa wata gazibi kaumi lahu da karida da mutane suka mata gara ba karamin bakin ciki bane ka faɗi garki a ce karya ne wa nasarnahu Allah ya ce mun taimake shi mana na mun hana mun hana mun hana shi min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina daga mutanen da suka da ayoyinmu a dalata mai nuni a lara tare da kan manzancin da shi a nabi muka hana su Allah ya zuru ne na yabi suyin su za a duka rai da mummuna abu inda mun kano domin su sun karance kawo masoyi wasu suna kun mutane ne masu mugun aiki masu mugun hali a cewa sunan da shakiru asalin sunan da shakin sai su kama shi yana wa'azi su yi masa duka in suka masa duka su tsammanin ya mutu sai su wurgar da shi in yi sanyi dare da nishi da daddare wannan nishi shi ne dunku a ranar shi nun a yi nishi ne nishi ne sai kama a yi lakabi mutum nan mai yawan nishi da daddaren nan ya ka laka ba maka da wannan kawai zama amma ai inda wuka da abdan shakuran in ji Allah sunan kenan ba ga ga namu muka halaka mutane muka nitsa adam mai na gaba da na wada Allah Allah ma ku gaba da ke
وداود وسليمان الرحمن بالعزيز وجديه ولم يلتهم وكنا لحكمهم شاهدين فأظهرنا سليمان نعم.
وكلا آتيناه حكما وعلما وذكرنا مع داود الجبال يسبحن
مم.
والطير وكنا فاعلين مم.
وعلمناه خلقة لبوت لهم لحكمكم فاسقون na'am أأنتم شاعرون na'am ولسليمان فيها حاربة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها mm, وكنا لكل شيء عالمين
to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin nuhu kuma ya ba mu labarin jikoki daga cikin jikokinsa shi na annabi dawud Allah ya ce ya rasu da ka ambaci Dawuda wa Sulaimana da ɗansa Sulaimana ka ambaci kinsarsu idan kuma ne fil harbi lokacin da suke shari'a a wani amfanin gona na wata shuka an ce shuka ne ko inabi ne aka daka idan ba shi ne ga wani kawai lokacin da tumaki na wasu mutane suka shiga da daddare shi ne ma'anar na fashad suka shiga da daddare kuma sun je su karansu ba wanda ya kora su suka cinye gora wa kuna lai hukumin yin musahibin ala ce mu muna halarci in ji Allah wato muna nan ba gaya muna aka yi ba a sanda da suka yi shari'a annabi daudu shi ne sarki wato shi annabi daudu alaihi salamu shi bani isra'ila ne da yana kiwon dabbobi yana kiwon dabbobi yana dan abin da dinsa to sai bani isra'ila suka samu wata kafa waɗanda an zai su yaƙi da sarkin duniya na wannan lokacin wanda ake kira jaluta wanda ya hana duniya saki sai sojoji suka ringa tafiya har da babar da shi annabi dawud a cikin waɗannan sojoji na bani isra'ila suka dinga tafiya suka dinga tafiya suka dinga tafiya su da yawa ne ba ɗan kaɗan ba da yawa annabi dawud yana ishe sai wani dutse ya kira shi dutse fa yace ya dawo yace kai dawo kulli an hajar musa zo ka dauke ni mu tafi yakin nan ni ne dutsen annabi musa annabi musa na da wani dutsen da yake yawo da shi shi ne daga baya yake dukansa da sanda fanfajarar min kulla da asar ta aina sai dole ne mai kusurwa hudu kamar kamar bencin nan in yadda ke shi da sanda ko ina da mutu na fitar ruwa har hanya goma sha sai a sha ai abin da ake bukata idan an ajiye shi a kasa a nan mutu abu da sanda sai ya ta hanya hanya da ruwa kuma ruwan ba zai kudu ba sai ya iya dutsen ya daina tafka ya gama bukata za a yi gaba sai a ɗauki dodar sai a ɗora a kan rafuni sai hanyoyin ruwa zai kulle sai a tafi abin su idan an je wani wajen da ake da bukatar ruwa sai a durkusar da rafunin sai a sauke dudar a ƙasa ina sauke dudar a ƙasa a nan wuta sai ɗauko sandar da sai ya tafi dudar da sanda sai fita ruwa ya tafi mutane idan za a jarta aina to dudar ta kowar aljanna ce annabi adam ya zo da lokacin a koro shi sandar ma ishin aljanna ne annabi adam ya zo da shi akwai hajjar azuwa din nan na kaba wanda da duk duniya yin mutum ya taba to ya warke shi ma annabi adam ne ya zo da shi da irin turare wannan abubuwa ne wanda suna hannu annabi adam lokacin da kullum har duniya da ku dauka kawai zai zuro da su duniya to wannan su ne to sai ya dole ne kira shi ya ɗauke shi ya fi sojojin aka ne duk da dai shi ba wani ne ba a cikin mayaka kuma shi allah bai wa nasara wakka tana da audu da alutu haka allah ba sai zama shi ne mai mufajiran kira an ce ya wurge shi da dukkan ya zubar da shi ya sa kika ya kare masa kayi ga tari wanda ke zaran abincin dabobinsa daula ta dawo shi kenan da aka yi haka sai annabin nasu da sarkin nasu sai sarkin ya ba shi kamar wazirancin gari shi da ɗalu cikin ya bai daudu wazirancin gari annabi daudu ya zama wazirinsa shi kuma shawahiru annabinsu annabi daure ya zama shi ne na'ibi shi ne na'ibi to sai sarki ya rasu ya aka nana annabi daudu ya zama sarkin gari a kudus ba kuma sai annabi ya rasu ya rasu ya dawo in na ji an na hankali wajen belalli ya daga yau na harɗa ka haini haliba na abana ya zama annabi bani isra'ila bai taɓa rike abu biyu ba shi ne annabin gari shi ne sarkin gari ya da dawo ya haɗa bi shi ne annabin su yanzu shi ne sarkin to shi ne a wannan shari'ar sai annabi daure shi to tun da kai mai dabobi kai tsakaci dabobin ka suka suntu da kansu suka je suka cinye gonar mai gona suka cinye ta godu to dabbobin ka duk sun zama naka wanda gina jira nan da dabbobin ka duk sun zama na mai gonar gaba daya shi kenan da dabbobi ya dauki sandarsa sai shi kenan ba dabbobi da ya fita da yi magana a zuciya sai da fita a jirgin shi kai amma dauda ya zalunce ne kawai zai wani abin ya ce amma daudu ya zalunce ni annabi da ma da ce ya ji da kullana ya ce mai baba na yi maka zalunci kai na karami ya ce ga jira da ya ce zo mu je mu sai da wuri ba wa kayan wannan shari'a ya yi aka kaza kaza ce ya haɗu shari'a ba sai ba ina dabbobi ya ga kai mai gona ya yi ka je ka rika dabbobi kana ta ɗan nono kana sha kana rayuwa in bukata ta tsananta in suna da gashi irin su da ake cirewa da ka cira ka yi bukata in ta wuce haka ka sai da karama ka yi bukata abinda da ake kenan kai mai gona kai kuma mai dabobi ka zo ka share gona ka gyara ta ka shuka ka fada ta da noma ka gyara ta sosai sai ta zo daidai amfani ya zauna ya girma komai na ya zo daidai da inda shanunka suka je suka cinye gona in ya iso haka sai ku zo ku yi hannu goma ka miƙa masa dabbobinsa ya miƙa ma gona ta wannan shi ne shari'ar dabbobin da aka yi Allah ya ba amna Suleiman annabi Suleiman mun bayyana da shi wannan wannan shari'a eh yace yin to idan Allah ya yarda sai aka bar wata shari'a da nan dauri yayi aka dawo kan ta annabi Suleiman kaga a lokacin kuma ba annabi bane lokacin shi bai kai annabi ba yawa abu ne wanda ake nasa ijtihad wa kullum kowannen su ake na hukumar mahimman mun ba shi annabta da kuma sani sani na al'amarin addini irin wannan shari'a wadda annabi suleiman ya sha yi shari'o'i da yawa na abun mamaki daga cika da wata shari'a da babansa ya yi na wasu mutane da suka so wal'alla wani aiki na barna da wata mata sai ta ƙiyar da ta Allah ya hana wannan sai suka ji haushi saboda ba samu bukatar su da wannan mata ba sai suka haɗa bakin yadda za su za a kashe ta su gudu suka da wajen annabi dawo annabin allah ya yi ga wata mata tana lalata da kare a ƙasar nan kun kalla suka ce mun kalla kun shaida suka ce mun shaida to ka ce da zina mutum kun ke nema duk kun gani suka ce mun gani ai ba mu gani ba za mu faɗa ba a lokaci da lokaci lokaci ɗaya muka same su tun ta ƙwarya ta haɗa karar a kan ta nuna masa annabi da wuri ta ji aka shi ta ta gaba kuma wanda ya yi zina kashe shi za a yi sai aka je aka kashe matan annabi zai ma da sai samu labari yana karami ba ya ji labari sai ya tara yara ƙanana sai ku zo mu yi wasan sarauta yara suka ce to wani babba ya ce bari ya laɗe ya ga wasan yaran an zo an taru ana wasan sarauta annabi zai ba da yadda shi shi ne sarki ya ga zan kullum na sarki za ku wasa da shi na sarauta sai ya tsara ya ce shi ne sarki ya ce shi ne sarki aka ce to sai ya ce da mutum hudu a cikinku yake ga yara ku zo waje na kuce kun kawo tsara wata mata na lalata da kare amma kun ganta sai yara suka ce to babba na da kina kallo yara suka zo su guda hudu suka zane suka ce da wannan kai dade mun kawo tsara ce karan ne mun kalli mata na lalata da kare yace kun ganta suka ce mun ganta suna tare suna hare suka ce suna hare yace to shikenan da yake to ɗaya koma gaba da ya zauna yawon ɗaya koma gaba da ya zauna ishe ɗaya koma yamma ya zauna yawon ɗaya koma yamma ya zauna ishe ɗaya zauna a kudu ɗaya zauna a arewa kaga yaro yaran sai ya aiki na kadar ka ya gaje ka kira min na gaba sai zo shi kai karen da ko ga yana nana da wani kare aka yi ka zama cikin kuma wannan shirin ba a ce a ce kare kala kala ba yanzu yara a ke da kaga abin zai dawo da kake da yaro ya girbe zai ce farin kan ya zo zauna nan ya kira wanda ne yamma da ya zo shi wanda kare aka yi lalata da shi yaro ya shuru ce bakin kare ya ce a a ya ce ba kira wani arewa ya zo wanda kare aka yi lalata da shi ya ce jan kare ne a yi kira haɗo shi ya ce duruwa duruwan kare ne mutum biyu ma bakin su bai zo ɗaya ba ya ce to kun ga a shekaru ya kuke ba ku gani ba tun da shaidar da na sai an kalla lokaci daya kuma a haɗe amma kun ce kun ga mata na lalata da kare lokaci daya kuma a haɗe amma kai kace bari ne kai kace baki ne haka haka haka da ai baki ne gaba ɗan guda kun ce baki ne da ai fari ne gaba ɗan guda kun ce fari ne kun yi ƙarya hukuncin ku kira sai yara haka ma da yara ta ile kun yi ƙarya hukuncin ku kira kamar shiri haka wannan babba da ya rabe yana kallon na sai joja na bidau ce annabin Allah ga abin da ya faru ga abin da Suleiman ne ya ce a shi to aiki a bashi ya shara da muka ne bata zauna ba ya ce maza ya aiki wani san kiransa ka kirawo mana daya cikin wa ka kirawo wani da aka kirawo da aka yi tawo karen da ko gani jiyan nan yana lalata da matan nan wanda kalan kare ne sai shi jari to zauna ana sai da kira miliyan a kira kai ya ce karen da kuka yi lalata kuka gani ana lalata jiya wanda kalan kare ne ya rasa abu da zai bura zai ce baki ne ka ga ba su gani ba na ga da bai su ji aka zama ba su gani ba annabi dawo da shi duk aka yi su aka yi su to irin waɗannan shargo'i suna daga cikin sarwun da annabi sulaimana tun bai zama annabi ba yake to annabi sulaimana idan ya yanke hukunci annabi dawud sai ya bar wanda ya yi wannan in ma da hakan ma wahayi ne to ka san sabon wahayi yana goge tsohon wahayi sai a bar wannan sai a dana wa kullum kowannen su a ce na hukumar mun ba shi annabta wa ilman da sani bi umuri dinin al'amar addini wa sakana ma dawadar jibala Allah ce mun gode wa annabi dawon duwatsu yusabina wa tsaira suna tarbihi tare da annabi dawon idan kar ya gaji da tarbihi shi kadai ke kara suna yawan Allah tarbihi kuma haka tsuntsaye ma an gode masa tsuntsaye su taru suna tarbihi tare da shi don nishadi wato kana abu da jama'a ba a gajiya da wuri annabi daura mutum da yawan ibada a cikin dare ma kullum kashi ɗayansa ibada ne kashi biyu bacci sannan kullum yau ya sha ruwa gobe ya azumi haka yake azuminsa a wannan ke annabi dawud alaihi salam mala'iku suna zuwa gidansa har azra'ilu yana zuwa gida annabi dawud ziyara har azra'ilu je su gaishe shi wata rana mala'iku sun je ziyara nan da suka kalli kokarin ibada suka ce kai wannan mutum ya kai madalla ba dan kanan mu da ya fata haka to akwai abin da ba a shiga ba kenan ce ba dan yana ce a baitul mali ba lokacin da shine sarki yana ɗiban gwargwadon abin da zai ci a cikin dukiyar gwamnati lokacin matansa ɗari ne nasa ɗari ne suke nan da ya ji haka da ya ƙara shi a baitul mali ba ya shiga ƙira yana gera makamai da sirke idan ya ƙira sai ya sayar idan ya sayar sai ya nemi iya abincinsa na yau sai a ci a gidan gaba ɗaya da mata ɗari sauran gaba ɗaya cuta kuma zai gobe haka yi sai ya yayar shekara ɗari ya yi a duniya kafin yaro zana bidan shekara ɗari ya yi a duniya sai yaro allah ya ce wa allam na wa mun sanar da na bidan sana'ata na buzin sana'a na wani irin riga wahiyar duk ita ce sirke sirke wa huwa awwalu man sana'a duk duniya annabi dawud shi ya fara yin sirke domin ayyaki shi ba da wannan lakum ya kera muku ko mutane ba zuciyar ba har yanzu duk mutumin da ya abu kuma ya zama na haka ake ko koyo wani kaga da hannun a cikin abin da ake hayar na game da sirke linuhusinakum bin nuni lillahi in an kan da linuhusinakum da nun lamirin ya koma wa Allah wa bi ta taniya a wata gida an kanta da dubu a ƙasa liyuhusinakum lamir ya koma wa annabi dawo domin ya kiyaye ku wa bil waqani yace wato in an karanta da dubu a sama lituhusinakum wato lilabusin lamir ya koma kan tufa a kan wannan ligan sirken don rigan sirke ya kare ya zama wato wato sanadi kenan ya ba ni kon daga makaman na abokan gaba idan aka ji yaƙi don Allah Allah ya ce fa hal antum shakiruna ko kun gode wa Allah Allah da ya tarar da Annabi Dawudu rigar yaƙi ake amfana da har yau har gobe gobe shi ne kan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kadan da kisan Annabi Dawudu da aka za cikin wannan sura ta annabawa a annabi dawud alaihi salam Allah ce wa sassarna da Suleiman riha shine wa li Suleiman riha Suleiman mun gore masa iska injala azibatan iska mai karfin gaske mai karfin gaske tana kadawa da karfin gaske amma kuma yadda ya ga dama ruka'an haifu a saba in ya ga dama ta fili a guje in ya ga dama ta tafi a hankali allah ya horewa annabi suleiman alayhi salam wannan wato farkon abu yadda ya faru annabi suleiman ya gaji babansa wa wani suleiman dauda ya gaje shi a annabta da sarauta bayan mahaifin ya rasu randa ma'abin ya rasu bani isra'ila tun bayan rasuwa a nan musa ba taɓa jin warkaɗi a jikinsu na rasuwa kamar rasu annabi dawudu ba don shi ne ya kashe babban makiyin su jaluta aka kwace daular kafirai aka kafa daular musulunci ya mutu wannan an ji daɗi kuma daga baya allah bai barin wani lokacin rasuwansa ya zo ranar laraba ya shiga masallaci yana ibada shi kare Allah ce wace ganna mulkin Allah ya karfafa mulki annabi Dawud idan ya shiga masallaci domin yana jira to mahara mayaka matsara mutum dubu talatin ne su ke wani masallacin mulki don kada kafurai su kawo hari sai ya fita shiga in ya shiga ba mai shiga sai ya fita shiga ya gama lafiya ta kalau kuma bai da illa cikin lokacin lafiyar kalau ya shiga cikin matsala sai kama ayyukan da ya saba na ibada sojoji suka yi ta zagayewa sun wuzahu wane mutu ya zauka da wurin ya gama abin da zai gama ya zo zai fita ya sa kafansa ɗaya a waje ɗaya a matsalaci zai a zira yanzu azra'il da yake zuwa da ba ka ne ba ta boke nan yake zuwa wajen ziyara da gaisuwar ban girma sai ga shi ya zo yau shi ya faɗo kan rai ya zo ɗaukar rai maka rai ya zo to ka banta ba kafan nan tawa ta wajen da jawo ta da shi wuri shi ciki na zuwa cikin masallaci ya to ba mun izinin wannan ba ba ya ji a da rayu ba a mun izini ba annabi dawudu a wurin ya sujada a dakalin kofa dan namalin kofa ɗakin a nan ya sujada ya zama gawa malamai suka dinga taruwa ƙasa ƙasa na bani isra'ila a kota kalan hula wanda sai manyan malamai a lokacin na bani isra'ila suke sakawa masu irin da ma mutane dubbai barkatai ibnu kasir ya ruwaita ne sun kai dubu arba'in babu inda za a zauna a cikin inuwa ake kowa inda zawo ake zama kawai ina irin na wannan masu jana'iza mutane ana rana sai annabi Sulaiman ya ce kai sun tsaye ku zo ko mutanen da yiwa sun tsaye duk inda suka suka dinga tafowa suka dinga bude fuka mutunsu suka jera fuka buki kan fuka buki suka tare wurin ka duba cikin kasar da ya ce ji labari wani jami da aka gudanar tarihin annaba suka cika gurin irka ba ta shiga gurin gumin ya damu mutane annabi da ba ce ku bubbuda ku ringa hana fuka buki ɗaya na sama daya kada hada haka ɗaya na sama ɗaya don irka da rinka shigo mutane haka ya bada umarni tsuntsaye suka yi har aka gama jana'iza to da Allah waye a cikin yayan sarki lokacin yayan nana shi annabi daura su goma sha tara ne waye zai fito takarar da ne mazara da wannan mutumin da zai kira su zai bashi zai bashi kamar to dai aka sallama shi shi annabi Sulemana shi ne ya gaji annabi daura suna zaune a cikin haka wata rana yana da wasu dawa a kai na daban su dubu shi ne safi da hajjin jiya ƙuran ya gawa cikin cikin zuwa dawo ba irin zuwa na lokaci irin ƙuri da alaifin a shi safi da hajjin jiya a ƙara yin ya mutu balkai da an zikin rabi a ta da wara da bulita rubu halayya kawai shi kenan za a tafi hari ana shige da wakai ana gyarawa ana dubawa an ƙare rana ta faɗi ba yana sarfa sai shi domin yawa halalai shi yaƙi farlan kifaya ne waɗanda suka je sun ɗauke wannan je ba amma sallar farilla akan kowane bere da hankali da lafiya saboda haka ban wuce ba a nan yasa Allah ya dawo da rana rudu aji a dawo da ita mala'iku rana suka jawo ta ta ribata da dawo sai da inda ake la'asar suka yi la'asar wadda duka mazhabin sulhu al'ana ya ce dawakin da suka shagaltar da mu muna gyara muna cajewa don zuwa yaƙi duk a yanka su mu da yaƙin mu da ƙafa kaga ina ƙafar muke ba abin da ɗauki hankalin amma waɗannan sun ɗauki hankalin ba kan Allah sai aka yake da wakan gaba ke da daga nan Allah sai ya ba shi iska yake to ga abin da ya hidotun ku haku tunda ku yi wancan nan tsoron Allah to ga abin da ya fi ku hau shi ke daga nan annabi Sulaimana sai ya samu iska yake hawa kuma yana ɗora wanda ya ga dama ko da shi ba zai je ba kuma in ya ga dama ko da ba ku ga kawai zai sa ta ɗaga shi sama ta ɗaga shi sama kawai ta zaunar shi haka akan a ƙarari haka eh ilka ne mata haka ta daga a ciki ta zaune da shi a sarari kawai baya sama baya kasa a nan shi limana ba ya yi sarauta duk da dai an san akwai wani masarakin da ya fi shi sarauta wanda ake ce masa askandariya shi ne ake son sarkar ne da yi askandariya su ma su su biyu ne askandariya ne da babba da karami to babban shi ne dalkar naini ƙura'ani ya kira da suna dalkar naini abu da ƙura'ani ya kira da suna dalkar naini ya yi mafarkin hawa rana ya je yi ga rana guda biyu shi na ga dalkar mai kaho biyu a duniya ba da taba hawa rana har yi rike kahon da kamar ka rike kahon gujimi sai dalkar naini to in ba shi ba ba mai sarautar annabi sulemana ya sa in ka tsawo mutum kai kaɗan ka ba zai da shi ba ta kai ka inda yake so ko ko iya inda ya umarni ko shi kaɗan da daga shi ko babu tafiya ya zauna a sararin sama kawai in kuma za a yi tafiya da jama'a za a tara mutane da aljanu da dabbobi irgar ta haɗa su tu ta ɗaga su game da muke shiga jirgi a yanzu da mu da kayan ta kai su inda suke so wannan allah ya bai wa annabi sulaimana eh wannan a bayan kasa tajari tana tafiya ya amurhi da umarinsa idan lamin da tibarar lafiya ya zuwa kasar da muka yi wa albarka ita ce kasar sam inda aka haifi annabawa da yawa kuma akwai yawan ƙoramu da yawa da dabino wa kunna bi kulli shay'in alimina Allah ce mu ba in ji Allah komai mun san ya Allah kenan yace komai mun san min zalika yana daga wancananka ilmu hu ta'ala sanin Allah bi anna ma yuhdi sulaymana yad'uhu ila al-furu'i li rabbi kaji gurin san Allah duk wannan abin da Allah ya biyo sulaymana Allah ya san abun zai taimaka wa annabi sulaymana ne ya kankanta da kai ga Allah ina wannan Allah ya bai wani abu a duniya Allah ya ba ku idan ku mana haka ku ce alhamdulillah mun gode wa Allah da ya bibita mu akan wasu a cikin bayansa wasu bi mu shekaru wasu bi mu wayo wasu bi mu ilimi a tsaya da kuma da ibada ma wani ya fi mu ga dadewa ga kai duk abin da ke da shi akwai wanda ya bi kuma sai Allah baka abin da ya bi nasa to hakan zai baka dama ka sallama wa Allah Allah ce don haka na baya na yi haka to an tsira ubangiji ya tsira da mu saboda haka lokacin da kamar da misali ya zo kuma haka ga isra annabi sulaimana akwai saura ba a ji ba yadda yake sa aljan ya nufe a teku ya dauko masa lulubi a ƙasan annabi sulaimana shi kaɗai yawan a samu aljanu na ruwa su lube a teku ɗebo masa gwalagwalai na ƙasa a cikin teku a kawo matar sa'ar an ya gana ma ce a zubar shi ne yake matsayin da aka yi kwanta da kudi lokacin sarauta malkin sun nuna masa kudi ta yi ko mutum maza saba'in ma za ta fara kawo masa kudi kudi kayan kan jirin kantin da kudi dalla mutum saba'in saba'in suka rubuta ya ce wannan ne wannan a tumin duna ne limalin ni za a nuna dukiya ba ma ci da za ku kai ma ce ku eh duk kuma da abu ku ce su zo su ce Allah ne ku abin da muke zo da su yace su zo nan su ce Allah ɗaya mu zauna lafiya in ba haka ba su ga yadda ake yanki mu turo dojoji laƙibar da mu biya ba su yi ta ba sai suka zo suka mai gauya kafin su zo ma za a yi an zuba irin wannan duke da suka ɗebo a yi titi da ita na kilomita arba'in a jeji daga gidansa tun daga fada shi wannan kudin shi ake sassaka a nan zai da mara to amma duk mai abin a nai muhammadu domin duka aka zai da mara duk shi ɗauka ake a jamfara da idan da za a ce amma an nai muhammadu aka da ya rasu da layi ga duwatsu manya-manya daga cikin hada dutsen uhudu ga wanda ya je kalli za a mayar da su ɗaya zinariya ɗaya azurfa duk na manzon Allah ɗaya rinka bin su a dama ɗaya rinka bin su a hagu su dinga tafiya a annabi ba sai wani ya ɗauka masa ba kudin ba can aya da ce suke ɗauka wannan kawai inda aka je kawai haka ne eh ya ce yanzu da kuke da shi ba yanzu kuma mutane kun zaɓi irin wannan ba Allah ma da mutum da ya ga kawai ya ce na kuɗi ka duba ikon Allah annabi ya ce a a ya ce baya da wannan baya da bukatar wannan wala ya ka jibril ya lallabi annabi ya rasu da layi duk abin da allah ya yi ma tanadi wannan abin da aka baka baya ci wata yana ajiye wannan baya ci ya rasu da layi eh ina wancan ina can ya zuwa ana ya ce wa ma ni wani duniya wani duniyan karan mu a yi gari ba wani na karyawa mai fuji da Allah mu samu matsala shi za ta wani abin da za a sha daɗi a wani ai ba haramu ba ne musamman in alar dukkan ba haramu ba ne amma da alar da yake abin yana kwanta a kan tsohuwar taburma ta ganyen dabiro ma ba ta kaba ba ma tana zana jikinsa umar yana lallabin annabi yana ya rasu da lahi inna kidra wa kaisara fi ma wa bi ya rasu da lahi fadkullah al'ummatika sai yi murmushi وقالوا ما لي وللدنيا شابه عمر ina ruwa na ni da duniya babu ruwan da shi sallallahu alaihi wasallam to jama'a Allah ya mana gafara Allah ya yi iyayen mu gafara Allah ya yi mana albarka Allah ya yi mu albarka Allah ya yi mu zuriyar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu baki daya ya tabbatar mana da zaman lafiya da kai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu bukatu iri daban-daban Allah ya san abin da muke nema Allah ka yi mana alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai marasa lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالهدي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين